الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba mun kai a suratul zukhruf wanda muka yi darasi na farko a ciki mun kai a aya ta hudu za mu tashi aya ta biyar a wannan sura mai albarka amma zai faro ta farkon surar da mu dora muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين bayan bismillah Allah madaukakin sarki yake hali mun yi bayani a farko cewa yana cikin rukul muqatta Allahu alamu bi muradihi bi dalik Allah shi ya san me ake nufi da wannan harafa wal kitabil mubin Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da littafi wanda yake al-mubini mai bayyana tsakanin mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirka da tauhidi tsakanin sunna da bid'a da barna kuma da wato bibi shine inna ja'alnahu qur'ana lallai mun sanya wannan littafi ya zanto qur'anan abin karantawa arabiyyan balarabi qur'ani balarabi ne in zaka biya lallai ka biya shi da larabci la'allakum ta'qilun don ku kasance wato ko don ku kasance waɗanda suke hankalta wa innahu lallai ji alqur'ani fi ummil kitab yana cikin wato tushen littafi shine lawul maqul mun ba da misali wato a baya innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahhar saboda haka ummul kitab shine lawul maqul sannan la aliyyun ladaina Allah madaukakin sarki yake a wajen mu na aliyun lalle madaukaki ne hakimu kuma mai hikima wanda aka tsara to wannan ayar da zamu biya yanzu take karin karatun mu na satin da yau Allah yake afanadribu ankum adh-dhikra sabhan sim afanadribu ankum malamai suke azarbu tana zuwa da wato ma'anoni idan ta zo akan kanta tana nufin ba sai ta'addi da komai ba tana nufin duka darabtuhu darban shadidan kaga wannan yana nufin duka kenan da hannu ko da wani abu amma in kace wato daraba fil ardi yana nufin askafaru daraba fi wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun yana nufin tafiya kenan in dai kai ta'addi da fi a gaban ka ke tana nufin balaguro amma kuma idan kai ta'addi da an kamar yadda muka biya yanzu anan shi kuma yana nufin barin kinyin abu kaga nan Allah yake wato afanabridu ankum dhikra shin za mu kyale ambato gare ku ne ko kuma za mu kyale azzikir idan ka dauka ma'anar sa shine alqur'ani cewa za mu kyale wannan alqur'anin saboda ku sabhan muna masu kau da kai da Allah yake fasahi sab'al jami muna masu kau da kai kau da kai gaba ɗaya mu kyale yin wa'azi a gare ku kawai an kuntum qauman muslimi saboda kun kasance mabarnata sai mu dire muku wa'azi a wata kira'ar in kuntum qauman muslimi cewa saboda kawai kun kasance mutane mabarnata da ba kwa san gaskiya sai a dire muku wa'azi misali yanzu dan mutum yana barna yana ta barna sai a ce to a kyale shi in ma kai masa wa'azin ba zai ji ba Allah yake faɗa wannan cewa saboda barnar ku kawai sai mu ce mai muku wa'azi saboda haka idan mutum yana ta'aji yana barna baya nuna cewa ba za a yi mawa wa'azi ba sai an mara ko yana so ko baya so sai an faɗa sai dai ake ka kawai isarwa wa ma alaina illa balagul mubin abin da yake kansa kawai ka isar shiriya kuma ta Allah ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka wannan shine a banabbu ankum dhikra shi da malaman tafsiri na dauko wannan ne saboda ta fi sauki wajen ba nan da suka kawo amma sun yi sabani ko sun tattauna dangane da ma'anonin a banabbu ankum dhikra kaga anan sai aka yi atasabuna an nasfa ankum bala nu'azibukum kuna tsammanin za mu kawo da kai ne kawai mu kyale ko ba za mu azabtar da ku ba walam tab'alu ma umirtu bi alhali ba ku aikata abin da aka umarce ku da shi ba wannan magana Abdullahi da Abbas ce da ɗalibansa Mujahid da Imam Sibbi Imam Sheikhul Mufassirin shi ma abin da ya zaba ke haka nan Imam Qatada yace abanadribu ankum dhikra wallahi law anna hadha alquran rufi'a ayna raddatu awailu hadhihi al-umma la halaku cewa na rantsi da Allah da ce wannan Qur'ani wato za a dauke shi lokacin da lokacin da waɗanda aka daukawa suka yi rejected din suka biye da shi suka kikarwa to mutanen farko ce a wato a radatu a wa'ila hadhihi umma ala halaku da ce al'umma farko ta wannan al'umma sun biye da shi sun kikarwa da sai Allah ya halaka su gaba ɗayan to sai dai Allah madaukakin sarki adad ya idati wa rahmati wa karrahu alayhi sai dai da haka Allah bai biya ta mutanen farko ba sai aka ta saukar da ayoyin wasu suka zo suka karba amma da yadda mutanen farko lokacin da aka fara saukar da alqur'ani suka bi yadda shi Allah madaukakin sarki ya dauki mataki akan su da sun an halakar da su gaba daya amma da aka ta saukar da shi a hankali a hankali wasu zo sun karba to wannan shine abana dribu an kuma dikira an kuntum qauman muslimin sai Allah yake ni وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Allah yake wa kam arsalna min nabi nawa nawa muka aiko da cikin annabawa fil awwalin a cikin mutanen farko nawa nawa ko a waɗanda mutanen da suka gabata nawa nawa muka aiko kamar ka ce mutane annabawa da yawa muka aiko a mutanen farko amma wa ma ya ati min nabiyin ba wani manzo da yake ce musu illa kanu bi yastahibu fa ce ce da ce ma inji duka annabawan da aka aiko kafin su karkace su ko su yace su sun mutu inji kallon su su ce yayu wai su kaza kalmomi marasa daɗi wannan ayoyin da muka biya musamman ayar farko tana ba da wani sako irin manonin da da ake faɗa ana cewa annabi shine wanda aka aiko a karan kansa ba ya bi kira kowa ba akwai masu ba da wannan ma'anonin har a makarantu har islamiyu har a guraren karantarwa kaji ana cewa annabi shine wanda aka aiko shi a karan kansa ba zai kira kowa ba manzo kuma shine wanda zai kirawo mutane wannan ma'anar ba ce ba domin ya za ka yi da wannan ayar da Allah yake wa kam arsalna nono muka aiko domin a risala da inda ka zo tana kunshe da abubuwa hudu na farko al-murtil na biyu al-murtal na uku al-murtal bihi sannan na hudu al-murtal ilayhi cewa al-murtil wanda ya aiko din waye ya aikan Allah madaukakin sarki sannan na biyu al-murtal wanda aka aiko annabi alaihi salatu wassalam ko annabin da aka aiko sannan al-mursalu wato bihi abinda aka aiko din da shi ne ne shine littafin to sannan kuma al-mursalu ilayhim zuwa kenan mu al'ummar waɗanda aka yi aikin zuwa gare su to kaga wannan yana nuna cewa lallai al-irsal din ba iya annabawa manzanni kawai Allah ya aiko ba har da annabawa kuma Allah ya aiko cewa zuwa dawa sannan banda wannan hadisin nan da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa a to ne suka gada ba gadan shine sakon annabawan suke yi ba ba haka wannan ba ya ƙara ruje wata ma'ana cewa ga shi su ba isarwa suke yi da cewa kai annabi shine wanda yake zuwa ya jaddada sakon wani annabi da yake wannan ita ce ma'ana mai kyau manzo kuma da yake zuwa da kago shari'a wannan ita ce ma'anar da malaman tauhidi suka kawo tsakiya ingantacciya kaga da Allah yake ya ya ya khudil kitaba bi quwwa ai annabi ya manzo ne ko annabi annabi ne amma kaga an ga ya ba ya rike littafin da kyau shine wa littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam shi zai tsora a kai saboda haka ma'ana mai kyau shine annabi shine wanda wato ya zo jaddada sakon wani annabi da yake shi manzo kuma wanda ya zo da sabuwar kira shine kawai kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam duka cewa akwai kamanceceniya tsakanin injila da taura amma za ga akwai akwai sababbin al'amura wanda babu su a taura a cikin injilar da saboda haka ma'ana mai kyau shine wato wannan wa kam arsalna min nabiyyi wannan yana cikin hujjojin da zaka rike a matsayin ka na talibin ilimi cewa da dalilin ka na cewa annabi ba shi wanda zai zauna shi kadai ba a gida wanda annabi ka tawaji ya zauna bi kira kowa ba ga jina annabi yana gaya mana a wani hadisi cewa za a tashi rana a kiyama wani annabi ya kira mutanensa duk ba su bi shi ba sai mutum ɗaya za a gani tare da wannan hadisin za ku iya kira shi wani mutum biyu wani mutum uku wani mutum biyu da wani goma wani kuma masu yawa har annabi alaihi salatu wasalam yake cewa to wannan al'umma ta ce sai mala'ika yake bibiya a wannan ba al'umma ka wasu yake to waye aka ce annabi Musa kenan da tawagar saboda haka sai aka ga bar al'umma ta aika hannun ninka wannan ta fi da yawa saboda haka in ga zance mafi inganci annabi shine wanda ya jaddada sakon wani annabi manzo kuma wanda ya zo da sabo kira wa kama arsalna lin nabiy nawa nawa muka aiko daga cikin annabawa kaga muka aiko shi kuma aike an aike ka dole kai jaddada abin da aka yi aike ka ne lin nabiy na annabawa sai ce lin nabiy kaga bai ce ne rasulin ba sai ce lin nabiy fil awwalina a cikin wanda suka gabata wa ma ya'tihi min nabiy ba wani manzo da yake zai ke mutu illa kanu bi yakazin ba dai zai kasance suna wata injili kuma me zai janyo wa mutum injili ba ka tanka wa mutane ba idan zuwa yi gida ya zauna shi kai wa ba ya sani saboda haka wa'azin da yake yi ya zaka zuwa kanka sai kalle jiyoyi shi yayi kalle jiyoyi kaza saboda haka wannan jini zance mafi inganci sai Allah ya ce فأهلكنا أشد منهم بطشا ونضع مثل الأولين الله ملوكة سركية فأهلكنا منهم sannan fa halakna ashadda minhum ba'shan sannan muka halaka da waɗanda suka fi tsananin ƙarfi daga cikin su ba'shan wato taniyar da muka wa mazamakal awwal Allah madaukakin sarki ce misalin irin yadda muka halakar da waɗannan mutanen farkon ya shuɗe tun a baya an ba ka labarin ba ma ta mudu ba uli ko bi tajiya wa ma adin ba uli ko bi rihin sarfari afiya sakharaha alayhi sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuma fa taran qawma biha sara'a ka'annahum a'jaz naqlin khawiya hal tara lahum min baqiya Allah kuma ya baka bayan samudawa bayan adawa da samudawa ɗan ne da suke yi ga wato dangi da kuma ƙarfi duk Allah ya halakar da su kuma ya baka labari sannan ya baka labarin mutanen annabi Shu'aib ya baka labarin Karuna ya baka labarin Firauna ya baka labarin Hamana duk wannan masalin awwali ne sannan aka zo kan al'ummar mu Rabi'a bin Shayba Walid bin Mughira Abu Jahl duk wannan masalin awwali ne an bayyana da yau ko labarin siyasi din shine wa magana awwalin duk da cewa lokacin da ake wannan magana su waɗannan da muke magana yanzu na al'umma annabi suna rayu amma misali aka ba cewa to idan ba ke gantaka kake bi yaya ina yanzu karu ne ina karu da yake a biloniya ba wa inna mafatihahu la tanu'u bil usba cewa iya mukullan su din da kawai ba kudin ba mukullan kawai jakuna ake dorawa iya mukullan da za su yi buɗe waya hauji din da su inda yake ajiye kuɗi da kayan abinci ba wai dauko shi zai a bayan mota ba a jakuna ake dora buhu buhu sai ka kwatanta shi da wannan mai kudi za ka kwatanta shi ne to ka ga biloniya ne na gaske to sai Allah ya baka labari dan takawa kake da kudi in karfi ne ta mudawa da adawa da jin cewa sun yi da su da hannu suke fuskar gini duk girman sa kamar duka kudin nan da hannu za a fuskar ai kawai dai a rika shiga a shiga rum amfalo a shiga kaza duka da hannu وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين saboda haka kariya suke shi Allah ya gaya mana cewa maza masal awwali labarin mutanen farko shi ya riga ya tsidi abalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim Allah yake kanu aktsara minhum wa ashadda quwwa haka Allah ya faɗa a zajir mun wuce wannan aya a baya kin ba za su tafiya a bankata ba domin tafiya tana ƙara ilimi ne yawa ba su ake kawai ka je ka zauna kai ta hotuna ba a su ake ka samu darasi dangane da tafiyar da za ka yi sai Allah yake kin ba za su yi tafiya a bankata ba fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ki duba kiga ya karshen wanda suke kafin su ya zama kanu akthara minhum quwwa kanu akthara minhum wa ashadda quwwa sun fi da yawa sannan sun fi shi tsananin ƙarfi haka Allah ya ga yawa ga tsananin ƙarfi kai yanzu ne kake ka ga kawari sai Allah ya ce wa ga masalul awwali kamar yadda ya faɗa a suratul zukhruf din ne da zamu zo nan gaba faja'alnahu salafan wa matalan lil akhir Allah ya ce muka sanya su wato magabata shine salaf da ba salaf kashi biyu ne ko dai zama salafus salih ko salih ko dai na kwarai ko na shiriri salafu sale su ne magabata na kwarai waɗanda kuma ba su abin kirki waje su zama waɗanda suke ba na kwarai ɗin ba shi ne ba da Allah salafan wa masalan lil akhirin kuma muka sanya su zai ma misali ga waɗanda suka shuɗe gaba ɗaya shi sa Allah yake faɗa sunnatul lahi lati qad khalat fi ibadi kamar yadda zamu zo nan gaban mu dan kuma yake walan tajiya li sunnatul lahi tabdila ba za ka taɓa samun canji daga sunnar Allah ba wannan sunnar Allah ce duk wanda ya gama gidantaka ko ba halakar da gari gaba ɗaya ba za ku ƙarshen sa baya kai shi akan kansa wata irin mutuwa zai da sai ya ba mutane tausayi sai Allah ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله مدوكتين سلفيتي ولئن سألتم والله إذا ذاك تنبيتي من خلق السماوات والأرض وهي هذه السماء الأرضية ليقولن الله ذا كبر ذلك مع الله سوى إنما ذكرك أبوه wajen rububiya shine da yake tsari da shi wa da shi saboda kasa za su ce ma Allah Allah ne sai khalaqa la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim la ce ba wanda ya hadice shine al-aziz wanda yafi kowa karfi kaji shin yadda da wannan yafi kowa buwaya al-alim kuma yafi kowa ilimi tunda kuka ba shi wannan sifa ai ya kamata ku yadda ku biji kuma ya Allah yake kamar ka tambaya waye ne wannan sifar sai ce allazi ja'ala lakum al-arda mahdan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa waja'ala lakum fiha subulan sannan sanya muku hanyoyi a ban kasa la'allakum tahtadun dan ku zanto kun shiriya ku rika gane hanya mutum ya tafi za ga wani da yawo mota ya san inda zai bi ya tafi zariya inda zai bi ya tafi kasa kaza duka a kowane irin guri ya sani to Allah shi ya sanya wannan to nan allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan akwai qira'at da tazo imamu nafi'a da kisari da hamza suna biya da cewa allazi ja'ala lakum al-ardha mihadan an gane ko duk malar ka ce duk malar su daya an gane ko Allah madaukakin sarki ya sanya shi a matsayin da ba inda ya zo da wannan gurin cikin suratul daha ne da zukhruf kawai in kana duba tafsiriya ga babu suratul daha nan gurin kawai ya kawo shi ma ishara da cewa zukhruf ba idan ka je shi ma haka zaka biya shi da kasu an gane ko me hukun madan zai zama mai hada cewa wato kin fada duk ma'anar su daya Allah shi ya sanya muku kasa ta zama kin fada waja'ala lakum fiha subulan sannan sai ya muku hanyoyi jami'i ne sabi hanyoyi daban-daban wanda mutum zai iya gane cewa in yabi nan gari kaza da shi yana koma can kuma ya koma hanya gari kaza akwai wanda zaka Allah ya mutu basira wajen gane garuruwa wani kuma za ga wato biyar da Allah ya ba shi kwarewa a wani bangaren kuma wajen gane hanyoyin guri to yana shan wahala to shi kanka gane guri ko da ba iya rubutu ya je guri kaza ya dawo ya iya komawa basira ce shi za a nake faɗa cewa jaki ba ana gaya mai suna jaki ne ba wajen da kiki ba ne kawai don kuna cin gama kaya ne ana dukar ka amma jaki yana da basira da gaske domin za ka gane haka ka kai shi guri ke can yanzu ba gida idan ya je ajiye kayan ka kuma dora ma zai koma a mutane nawa nawa ne wanda za su je guri sun koma sai sun ɓata saboda haka ga ba wannan gurin ake kiran da kawai da shi saboda kayan da kake nuda mana shi ma yana da wasira da irin ta sa wasira da Allah ya masa yana da ita an gane ko yawa dan wasu suna cewa saboda taurin kansa ake ce mai zai saboda yana da kafiya in ya kafi akan abu ki sai kai ta dukan sa kamar bai ji ka ba ma to wannan shi kaga Allah ya sanya hanyoyi daban-daban shi sa Imam Qatada yake cewa ɗaya daga cikin amfanin taurari kenan ɗaya daga cikin amfanin taurari shine dan a gane hanya wa alamati wa bin najmi hum yahtadun wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha kaga amfani na farko kenan an sanya shi zama fitila ko bi masabiha wa ja'alnaha rujuman li shayatin amfani na biyu kenan to na uku kuma wa alamatin wa bin najmihum ya hadin wannan shine amfanin taurari ba sai ka tsaya taurari kai ta tsubbu ba an gane ya gano ma cewa an ka auruwanci to shi kenan ko wani yake ga wani abokin wani alaran mu yake masa ya sunan ka yake aminu yake wallahi kaga da za ka samu wanci sai faɗi wani suna da ba sai na faɗa ba yake yake tara daidai ta cika idan za ka samu wanci shi za a zo suna zuwa shi ne muna hira da jefe wani ya taɓa zuwa har islamiyyar jefe mai suna wanke yake so sai yake a ai yake kuma ai kwana je ba ta yi ba ba yake in dai sunan ta kenan kawai ta yi saboda ya ji an ba shi wannan shugabar cewa zai nemo mai suna wanke wani lissafi ake yi na abada da hawa zaɗin nan saboda haka ya buga ya gano cewa wallahi kaza ta cika daidai da daidai ba canji komai da abin da ake nema ya samu in mutum ya hau wannan layi ya ya shiga uku dan ba abin da zaka yi na kirki sai abin da suka fara zaka je kama shago akwai ne sai a cewa tunda bai kalli kudu maso arewa ba a kura da shi ka kama wani kana nan haka za a yi kema ka kama ango ku a ce bai ba wannan gurin ba za a yi kaza ba duk irin ilhamar da Allah ya ma ba ruwan su da ita kawai abin da aka lissafa shi za a gaya ma to kaga amfanin sauraro shine amfanin su kamar da kasa da yake fara wayannan amfanin nika ba mutum ya tsibbo ba ba tsin ba yake dace ba to shine Allah madaukakin sarki yake wa la'allakum ta haka din dan kuron to kun shirya magabatan mu ada za a zo fili ne sai tar kawai tauraro zai kalla ya wato a gabas sai ce nan gurin muka guri kaza za nan kuma muka guri kaza za kaga ba gida gaba ba gida baya amma da wannan tauraron zai faɗi cewa wasu da bayan suka wata zai ce mu jira taurara ta faɗi rana da faduwa dare ya fara taurari sun fito zai ce to ku taje da nan zani in muka yi nan habburi kuma wallahi suka habburin an gane ko saboda haka wannan shi ne sai Allah yake ni والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الله مدوكين سركي يتي والذي نزل من السماء ماء الله مدوكين سركي wato shine wanda ya saukar da ruwa ai nazala ma'an min as-sama ya saukar da ruwa daga sama wa yusamma kullu sama'in kullu murtafa'in sama'in kullu murtafa'in sai ce wa min abdalin haythu shamsu wal qamar cewa duk abin da yake sama kamar nan zai ce masa sama duk abin da yake sama da kai sunan sa sama yace amma wanda ya fitar da da sunan inda wata da rana suke eh wa min abdal hayy shamsi wal qamar cewa ko min al abdal hayy shamsi wal qamar wanda ya fitar da da sunan gire inda rana da wata suke shine sama tsakiya to wallazi nazzala min as-sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama bi kadari aw ta'addarawa abu ta tsari mun ce kaddara da ba tsari yake nufi tsari da kaddarawa shi ne abin da yake fada cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa wato wayna dinul gaita shi yake saukar da ruwan sama wannan magana da ake shi ne ba wai masu yan waya focus da suke zuwa ce za a yi ruwa rana kaza ba ne su suka ba ilimi ne abin da ake magana kan shi ne wannan kaddarawa da Allah zai yi a ce lita kaza ne zai sauka ba wanda ya zai faɗi quantify cewa ya faɗi cewa lita kaza ne zai sauka kuma unguwa kaza lita kaza ne zai sauka sannan ya sauka shuka kaza ce za ta rayu da shi kaza ta mutu gida kaza ne zai mutu duk wannan abubuwan ba ke nufi ya ke nufi mutane kaza ne za su ga ruwan mutane kaza ba za su ga ba wannan ilimin Allah yake korewa mutane shi yake korewa to shi Allah madaukakin sarki duk ruwan da kaga ya saukar bi tsaririn abu da kaddara inda ya ga dawa zai kyale zai zama duba kwarai kuwa fa idza jaa amruna wa farat tanur kunna amin fiha min kullin zawjayn ithnayn saboda haka kawai sai kaga ruwa yana bulbulwa ta ko ina ta sama da ƙasa domin su hatta kan da yuru da ake dafa gurasa ta cikin wuta za ga ruwa na bulbulwa jarawa da Allah ya yanke kenan saboda haka da Allah ya ga dawa sai ya bar ruwan ya zanto wato ya zama irin tubana ba inda za ku kaka ku jiya halakar da mutane to kaga bi kadari Allah ya kaddara cewa adadi kaza yake so ya sauka kuma kada ya fitar da mutane shine bi kadari fa an kana bihi baldatan maida ya aifa ahyana bihi baldatan maida sai muka rayar da garin da yake an gani gari ba za ka ce ya kauye kawai ba ko wani irin gari ko kuma malamin ce guri domin kace gari sai a ce daji ba sai muka rayar da guri shi ma makan za ka fassara shi ana cewa ba an kira na bi baldatan maita sai muka rayar da gurin da yake matacce da ba ruwa ya bushe ya zama ɗan dauri sai muka rayar da sai Allah ya ce yadda ka ga mun raye wannan gurin da ya bushe ya zama ɗan dauri ko shuka ba ta fito a gurin kazalika tukhrajun kuma kamar haka ne za a fitar da su da kaburburan kowa ka bai fito wai idan kuburu ba asira ko saboda haka aka kowa zai rika fitowa yadda ka san shuka haka za a rika kulkulowa daga cikin kabo kowa ka je shi shine wa kadalika tukhraju kuma kamar haka ne wato za a fitar da sai Allah yake ni والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
Allah madaukakin sarki yace wallazi khalaqal azwaj kullaha Allah shine wanda ya halitti wato al azwaj jam'i na azwaj nau'i kenan wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhana allazi khalaqal azwaj kullaha mimma tunbitu al arda ko wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun saboda haka ne subhana allazi khalaqal azwaj Allah ya halitti nau'o'i kullaha duka kowanne nau'i dan gurin kuma sai yace min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowanne abu mun halitta nau'i biyu la'allakum tadhakkarun da kullun to ba san kinki kaga da aka halitta mace sai aka halitta namiji shi ma ta wuta da zaka haka yanzu akwai gojin akwai na gefe to shine zawjayn ne la'allakum tadhakkarun da kullun to ba san kinki to shine Allah madaukakin sarki yace kullu hadika waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sannan muka sanya muku yana da kulki na daga jiragen ruwa wala da ali da kuma wato dabbobi ni'ima samaniyat azwaj min al-dani ithnain wa min al-ma'd ithnain qul adhakarayn arama al-unthayn dan kuma gurin yake wa min al-ibl ithnain wa min al-baqar ithnain qul adhakarayn arama al-unthayn shine nau'i takwas bai fara suratul an'am cewa min al-dani ithnain a cikin ma kai akwai guda biyu shine dabbobin ni'ima akwai kinkiya akwai rago sannan wa min al-ba'di haka na cikin awakai shi ma akwai akuya akwai bunsuru sannan ibuli shi ma akwai yaqumi akwai shaguwa sannan a cikin shanu shi ma akwai sa akwai saniya wannan shine dabbobin ni'ima to sai Allah barkatun sarki yake matar kabuna a cikin akwai wanda kuke hawa kaga hatta a dabbobin ni'ima ai ba ko ta yake hawa ba a cikin alburku shi ma jiragen ruwa ba ko ne ya jawa ba domin akwai wanda mai kawai yake ɗebowa ko yauwa akwai na lori na kaya kawai to shi ma minan bulki wato akwai matar kabun akwai kuma wanda latar kabuna ha sannan a cikin al'anam shi ma haka a cikin dabbobin ni'ima shi ma kaga ana hawa raƙumi da taguwa ana hawa ta da sani amma ana hawa akuya ba hawa akuya ko mai gidan ta bunkuru duk ba hawa saboda haka kago wannan ba zancen a hausu to haka shi ne shi ma matar Kaduna din an gane ko idan Allah barkatun sarki yake ya tattawu ala zuhuri dan ku daidaita akan gadan bayan su to anan kaga wato li tattawu ala zuhuri dan ku daidaita akan gadan bayan su wayannan abubuwan shine jirgin ruwa direba da ya hau gurin da zai tuki inda ya zauna ai nan ne mazaunin sa shine gidan baya wato abun hawansa inda ya zauna zai yi nan ne gidan baya haka nan wanda ya haura kuma shi ma akwai gurin da zai zauna ya tabbatar da ya zauna daidai haka wanda zai hawo sa ko saniya shi ma akwai gurin da ake zama a tabbatar da ya daidaito akai to shine rikattahu ala zuwi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum bayan ka daidaita akan abun hawanka to ka tuno ni'imar ubangijinka ka tuno ni'imar ubangijinka cewa idan tawaitum alaihi idan kuka daidaita akai ka tuna ni'ima domin Allah madaukakin sarki ya ba ni'ima mai yawa da ya baka yanzu kai zaka hawo wa taqulu sannan idan ka daidaita akan wannan ni'imar akan wannan abin da aka yi ma ni'ima da shi to ka ce subhanallazi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tawadu wannan addu'a cewa subhanallazi sarki ya tabbata ga ubangijin da sakhara lana hada ya hore mana wannan shine tafsir ya hore mana wannan abun hawa wama kunna lahu muqrinin ba mu da karfin iko akan sa ba mu da iko akan wannan domin kai ka san cewa ba dan horewa ta Allah ba kai ya kai ka isa ka sarrafa raƙumi raƙumi karfin da yake da shi sai Allah ya daukakin sarki ya ba wa raƙumi cikakken ƙarfi sai zare ma hankali sai kuma ya hana ka ƙarfin ya baka hankali shine abin da ya ba ƙarfin raƙumi yanzu ba dan Allah madaukakin sarki ya hore ba shi ba wallahi ba a yi da sarrafa shi ba raƙumi wane mutum amma za ka karamin yaro wani lokacin ma hagu da yake a ce a irin labarai da nan da tabai har gafiya ta jawo ni ta ja ta ja raƙumi kuma je ta rike din ta tabu za ta gaishe an gane ko saboda Allah ya sunce masa ne hankali amma da ya bar shi da hankali ba wanda yake sarrafa rafi babu ni saboda Allah ya ba shi karfi cikakke ba ka ganin kayan da yake dibowa wata amilu asqalakum ko wato ila baladin lam takunu balighi illa bi sikil abu wanda kun kure ba ku zo ka kai wazirin wato da gumungun amma ka je dauka daga kawai ya ya duki sahara yana kutsawa cikin ta kuma ya kwana da kwanci ba ba ki abinci ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lallai mu zuwa ga ubangijin mu lamun kalibu da zamu dawo malam yayi wato tsarin bayani karkashin wannan wato inda yake cewa um yake cewa Imam Ahmad bin Hanbal yana da ruwaya daga Ali bin Rabi'a yace wata rana ya ga sayyidina Ali akan dabba balan bawa da Ali lahu yurika da sayyidina Ali ya dora kafarsa akan littafa yace bismillah balan ma tawa ala alaiha yayin da ya bebe ta akan wannan abun hawa kala zai ce alhamdulillah kun ga salo na farko kenan cewa yayin da ka bude motarka kana kokarin shiga kana budewa kana zira kafar ka ka ce bismillah kana zama aka abu hawa sai ka ce wato alhamdulillah wannan shine salo majin nan ka yayin da ka rike hannunsa za ka hau kana dan kafa za ka dora sai ka ce bismillah kana zama sai ka ce alhamdulillah wannan shine salo kamar yadda yazo a wannan ruwaya ta sayyidina Ali to sai yake balamma tawa alaiha qala alhamdulillah to bayan ya ce alhamdulillah kuma sai yake subhanallazi sakhara lana hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون bayan ka faɗi wannan kuma sun ma'amidallah sai ka kuma cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ka dora ka ce subhanaka la ilaha illa ant qad zalamtu nafsi faghfir li sannan sai kai murmushi wannan shine hadisi musalsal kamar da mun saba da musalsalun kulma ala wasin ada mithlu ama wallahi anba'al fata an gane ko yayin da mutum ya wannan kuma sai ya murmushi sannan sai ya tuka abinsa da ba ya kunna shi yana ta wani sannan sai ya tuka yake wannan ita ce addu'ar hawa abun hawa duk da cewa in ka duba raddul azan da wasu malamai da suka kawo suna cewa wannan addu'ar ta hawa abun hawa ne irin su raƙumi da shanu masu rai idan mara rai ne kamar wato mota da keke da abin da ya kamata wannan sai dai kace bismillahir mujriha ko mujriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim ko bismillahir mujriha wa mursaha ko zaka faɗi wannan akwai wanda suka kawo wannan cewa in abun karfi ne sai zaka faɗi wannan idan kuma mai rai ne to sai ka faɗi wancan addu'o'in da muka yi amma da ce mafi inganci da ce mafi inganci shi ne a kome za ka wanda ya sunansa abin hawa domin a can gurin da Allah maɗaukakin sarki yake wani kaila wani bigala wani hamira da tarkabuha wa zina ce ce wa ya khluqu bala al murakkabat al hadidiyat an gane duk wannan ababen hawa na karfe sun shiga yawwa saboda haka ya khluqu bala ta'lamun komai ya shiga inda kan jirgi har zuwa kan keke an fahimta da kyau ko yawwa kamar rabin azan da malam wato in ka duba za ka ya tafi akan wannan ra'ayi amma da da yake mafi inganci shine a komai ma addu'a da izinin musulmin da yake kawo ita za ka biya domin wancan Allah ya wa kalar ka bubiya bismillah majriha wa mursa inna labari ya ce babu na annabi nuhu alaihi salatu wasalam lokacin da ya haɗa jirgin ruwansa iyalinsa sun zo yake ku hau idan za ku hau ku hau da sunan Allah bismillah majriha ita da sunan Allah tafiyar wannan jirgin ruwa wa musa da tsayawarsa kun ga labari ya ce ba mu yanzu ko yawa sannan da ji annabin mu ya zo da wannan addu'a irin da annabi Nuhu ya ce za mu katar da muje ne to amma kar ku manta ba hal wato sharu man qablana huwa sharun lana shari'a annabi Nuhu ya alaihi salatu wasalam Allah ya kara masa aminci amma mu ta mu shari'a da annabi mu ya zo ya faɗa me za a faɗa kenan kawai ba raina nasa muke ba amma bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka abin da yake daidai abin hawa mai rai da mara rai wannan addu'ar za har annabi alaihi salatu wassalam ma ya koyar da kai cewa ga ma addu'ar da zaka yi idan kuma wato tafiya idan mutum ya samu kansa a tafiya to ga addu'ar da zai zai hau kan abin hawansa bayan yayi wannan addu'ar da muka biya an fahimta sai kuma ya kara da cewa Allahumma inni as'aluka fi safari hadha al-birra wa taqwa bayan ya biya addu'ar da muka biya ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واضري عنا البعيد والبعد اللهم أنت الساهب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا abu wannan addu'ar da kake leta ta san ma'anar ta zaka ajiyar kanka da iyalin da kake bawa Allah domin bayan kai wannan addu'o'i abin da kake karawa kai cewa Allahumma inni as'aluka fi safari hadha al-birra wa taqwa ya ubangiji ina roƙonka nagarta da tsoron Allah a wannan tafiyar ta ka sa in zama mai tsoron ka wata kasa nan da baka kiyaye ni ka bani ta kawa domin inda zai je ba ka ba yaro ba ka ba sunan gurin an fahimta da kyau ko saboda haka ya baki ta kawa a wannan gurin ya roki Allah madaukakin sarki wa min al'amali ba ta da duk aikin da zan yi Allah ta yi ba zai tafi wani gari ya ije da neman mata ba ko ya ije da wani abu da Allah baya so domin ya roki Allah ya kare sannan sai ya dora da cewa Allahumma ya ubangiji hawi alaina sabara ka sauƙaƙa mana tafiyar nan din nisan ta ka ba mu sauƙi a wani annal bu'da sannan a wata ruwa da bayin da akwai ta cewa sannan kan nan nade mana yawa nade yi sama ta ayi sijilli ka nan nade mana nisan gurin ai ga rawo a tabbas ya tabbata cewa tafiyar da akwai ana nade ƙasa amma yanzu kaga rashin aminci ya sa ba iya tafiya da dare za ka da da hankali yake kwance wani ma baya tasowa cikin gari lokacin da gari yake kwance wani za a gaya muku cewa da dare ya shigo mutum zai taho daga yobi adamawa borno ya taho wata da dare saboda lokacin akwai aminci kuma ba damuwa ba zai samu wahala da yawa ba saboda tafiyar dare ya tabbata cewa ana rage nisan ka gani to ba yau da ba zafi ba za ka rika daukan zafi ba amma yanzu kai ka koma ki so da haka to ka ga wannan wani lanal bu'da ko wani annal bu'da Allahumma anta sahibu fi sabr ya ubangiji wato kai ne ma abokin tafiyar ma a wannan tafiya wal khalifata bil ahl Allah madaukakin sarki kai ne majibincin lamarin iyalin da zamu gani a gida sai za ka kula da su Allahumma sabna bi sabrina Allah ka wato ka zama tare da mu a wannan tafiyar tamu wa qulubna bi ahlina kamar mana a cikin iyalan sai ce wa kana idara da ila ahli idan annabi ya dawo daga tafiya ko matafi ya dawo zai ce aibu na taibun mun dawo muna masu tuba eh insha Allah da yarda Allah abidina muna masu biyayya ga Allah abidina li rabbina muna masu biyayya ga ubangiji muna masu bauta ga ubangiji mu abidina kuma muna masu gode masa kaga wannan shine muslim din kan ma baka haddace wai sai ka sa shi aljihu akwai koke akwai wanda gurin ajiya a mota sai ka ajiye shi a nan ka rika zaro in kana so ka gaggawa mai tafiya ko ka duba duk wanda motarsa da gida ba shi ne muslim to kai maka bara hudu kawai arzo ka tafiya ce gawa ce ne tafiya domin bai ma san me zai ba wa kansa kariya da shi ba wajibi ne a matsayin ka na makanci a ce akwai hisnul muslim a tare da kai gida da waje na to gashi nan ba a waya ka ga yanzu ma babu wannan alal akalli ka sauke amma shi amfanin wancan za ga akwai guraren da ake footnote mutum zai yana duba yau da gobe za ga har ya saba yau da gobe ya yi wato ya tsufa ma saboda yadda kake duba alal akalli ce yana da gefen gadan ka ko kuma a bookstop ɗinka lallai akwai zulmul mutum da qur'ani da zulmul mutum in babu shi a bookstop ɗinka ko shakka babu kai ma ka san wato gawa ce mai tafiya kawai gawa to wannan shine addu'a da annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da mu dangane da wato tafiya idan mutum zai tafiya sai Allah ya ce وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين الله مدوكين sarki yake waja'alu min ibadihi ko sannan nan ne ko waja'alu lahu min ibadihi juz'a suka sanya wa Allah madaukakin sarki wato daga cikin bayinsa juz'an wani yanki an gane ko wani yanki cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗaya kaga daga cikin bayinsa sai suka samu wani yanki wato na ba ma bayin duka ba don bangare ne akwai maza akwai mata sai suka samu wani yanki na bangaren mazan ko mata musamman mata suka dingina wa Allah madaukakin sai ya Allah yake inna lil insana lalle shi mutum da kake ji da gani la kafurun kafir yana mai ka mai kafirci ne mai bayyana kafirci karara wato mai dingina wa Allah madaukakin sarki da ka iya cewa kafiri ne na bugawa a jarida shine la kafurun mujib lalle ne jingina wa Allah madaukakin sarki na na kafurun kafiri ya kafurta mubinin kuma wanda yake mabayyani karara wanda ya kamata a bi a buga shi a jarida waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wa an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi ja'lihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim bala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim ya Allah yake sa'a ma yahkumun kaga Allah yake alakumuz zakar wa lahu al-unsa tilka idan ismatun biza iska tashi rabon ba kamar yadda zamu ji ayat gaba iska ce Allah madaukakin sarki shine mai ayya mata su kuma maza alhali ayya matan nan ba sun gaba kawai yake cewa ba ta son yanzu kuma suka jingina wa Allah madaukakin sarki ji Allah yake tilka idan ismatun biza lalle wannan rabo ne wanda yake na zalunci biza na zalunci abinda ba ka so ka jingina wa sai Allah yake أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم Allah madaukakin sarki yace a mita kaza min baya khuluqu banatin shin yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya rika mimma ya khuluqu dangane da abin da ya halitta kuma kamar kace kurasa ne za ku jingira masa kuma abubuwan da ya halitta sai zanto ba abin da zai dauka sai mata wa azakum bil banin da ne ke bance ku da maza matan da kuke faɗa cewa sun fi kowanne a cikin halittu rauni sannan kuma sai dauki matan ya ban muku maza shine halitta kada mimma ya khuluqu banatin sai ya riki wato sai ya kadan gani da abin da ya halitta sai ya riki mata wa asbaqum bil banin da ne shi kan ku da maza mali yake irin wannan ne daidai da wai za bu wato wai za bu kira ahadum bima daraba li rahman da zarar an yi albishir an yi albishir ga ɗayan su bima daraba li rahman da irin abin da ya buga misali bima daraba li rahman masala da irin abin da ya buga wa Allah misali ne na cewa ya rika zalla wajuhu muswaddan zalla tana cikin kana wa akhawatuha sai zamto fuskar ta zamto muswaddan sai baki kirin wa huwa kadim ya shiga damuwa ya bata rai wai za mu kira adum bil unka zalla wajuhu muswaddan wa huwa qawi yatawara min al qawmi min su'i ma bukira bi ayyukuhu ala wajhi an yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah yake da zara an yi wa ɗayan sa albishir da cewa zai ya an haifa wa ɗaya ba sai ba da rai fuskar ta ke bari kira ya shiga damuwa ya kawara min alƙawmi ya rika buya wa mutane me yasa ni su imamu sirri saboda munin abin da aka yi ma albishir dai sai fara gaya wa zuciyarsa cewa a yanki ko ala huni shin ya rike wannan wannan abin da aka yi masa wato albishir da shi ya rike wannan ya mata abu ta wulakanci an yi su fitura ko ko je bunne ta da ranta wai dan ma'uda ta sai laddi ayi dambi ko tilas sai ba kanka wannan fatawa kaga su ba sa so su wanda aka yi albishir da ayi wa ya mace baya so kwata kwata amma su aka yi musu albishir da wato suka tashi bishara kuma sai su in suka tashi kajin sai su jingina wa Allah madaukakin sarki ya ba alhali su ba sa bukata kwata kwata to shine Allah madaukakin sarki yake to wai za ku kira adun bi ba garaba ne rahman da zarar wato an yi wa ɗayan sa albishir da irin misalin da suka buga wa ubangiji madaukakin sarki lalla wajuhu mutuwadda sai fuskar ta sai ranto fuskar ta ta ranto baki kiris wa huwa kadim ya shiga damuwa ai za ku kira hadu haula haula bima ja'aluhu lillah min albanati wa tu ya'naf da zara an wadai daga cikin su albijin da cewa ya samu ya mutu zai bata rai saboda ni bata rai kai ne kai wa mutaka kuwa yakin Allah fa dauke sarki yace alakum dhakar wa lahu al-unsa yanzu kwa dauki ya maza wa lahu al-unsa sannan kuma ku bar man mata kirka idan kismatun biza domin ita haihuwa tana tawaye mutum duk yadda mutum yake da karfi to da zarar ya haihu an rage wa wani abu na kwalitin sa shi da yayin da ya gudu to ya rage wa uba wani abu kaso na jikin sa ko yana so ko baya so bi sa Allah yake yi shi domin rage shi kake an fahimta da kyau ko yawa ta rage shi haka yayan za su ta fitowa duk sun rage makarfi gaba daya har sai ya koma yanayi irin nasu na da na yarinta domin gaba ɗaya ƙarfinsa ya zuba musu duka ya juye musu to kaga idan ka jingina wa Allah ɗa kana ka ba shi tawaya kenan domin shi ɗa rage mutum ne to sun jingina wa Allah ka kafircin farko kenan kafirci na biyu kuma da suka tashi sai suka ba shi mace eh macen da su ba ta so shi ne kafirci na biyu za mu ji kuma na gaba sai Allah ya rubuta jirgi yake أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون الله من أوكسين كرجي يجي أو من ينشأ في ينزوان بيتاسو أكرا إله shine awo manye ne kyau za ku ji ana a tira ana wani ana cewa wani ta fi baladi kaza ya kuma tasa a gari kaza an raine shi a gari kaza to awo manye kyau a wata kira awo manye kyau ko ne ne kyau fil hiliya in wanda aka raina shi ado kayan karo wa huwa fil kisami sannan wajen rigima wajen mai da martani idan an samu sabani gairu mubinin baya iya bayani yanzu shi za ku jingina wa Allah wannan falsafar da ake fara gaba ɗaya rayuwarta tun da ta taso tun tana jaririya za ka ga idan aka haifa ma yanzu yan biyu da Hassana da Hussein ɗawainiyar su ba ɗaya ba tun daga yarinta ɗawainiyar su ba ɗaya ba domin ana tasowa tun daga yarinta ita ka riga buƙatar a huda kunne a samu ɗan kunne BN musamman sai an baka sako ma wanda kunnen ba zai ruwa ba shi kuma namiji ba ruwansa kunnen sa haka yake haka yake shi za wata wani mawaki a jahiliya yake cewa sun gode Allah da ya yi su maza domin shi namiji baya bukatar ciko ba da rambishin ita macen ba a yi wannan da rambishin din ba ba ta kyau yanzu misali za a baka idan ka tashi lekowa ta leko ba sarƙa ba warwaro ba dan kunne ba komai ba komai akan ta kuma sannan ba shi to in ta leko sai a gudu ba kwalli ba ba mai ba fauda sai a gudu wallahi shi ko namijin ya fito a gaba wanda zai gudu domin wato karfinsa da abun nan ba cikar adanta ne amma daga lokacin da ta sa wayannan abubuwan a wuyan ta sai ta dauke hankalin mutane domin ita sai an yi ciko an bayyana da kyau ko sai an yi ciko tun daga nan ma za su gane cewa walaita zakaru kalunta cewa ko da ɗaya namiji ba ɗaya yake da mace ba rayuwar ta gaba ɗaya tana buƙatar ciko ya yi wannan cike cike to kaga tun daga nan sai an nemo ta dan kunni tun suna jariyai namiji ba dan kunnan bambasin dai za su ciyar yadda za a sa bambasin hatta wajen canza bambasin ta kalle ba su nan za a ga ma matan sun fi yin fitsari da yawa ya canza wa namiji sau biyu ita kuma sau hudu ko uku kaga ɗawainiyar tun suna yara ba ɗin gudu wannan tana suka tasa suna shekara uku sun fara tasa suna wannan in dagwai dagwai inda suke kaiwa su komo to kayan sannan sai a wannan ajibin ya duba iri ne wani domin idan kace riga da wando ita kuma wata kila riga da zani bayan ya cika to ya kuyi mu karasa mu karasa nan saboda haka wata kila sai a ce wato bayan riga da wando sai kuma a kara da dan kunne da sarka idan ka ce shi da hula sai a ce dan kwali ta kuwa sannan sai a samu ribo sannan a samu fauda wanda za a sa mata daban ba irin ta ta wajen da an sa mai shi ke in an ga dama ana zafi ne za a shafa ma fauda fauda ta ta ma ba iri ɗaya wace da taka sannan a wajen siyan kayan kansu in ka je siyan kayan matan kudin da za ka kashe a na maza ya na matan ya lullunta na maza wanda yake tefane a gida ya sani ai sallah ta zo ne an bayyana da kyau ko to saboda haka wannan shi na so ƙara bayani dangane da abin da ya shafi yadda zamu kula da da da da kula da hatta matan da suke tasowa cikin gidaje musamman ƴan mata da kuma zaurawa dangane da abin da ya shafi wannan dan tarbiyyar su ta zauna bibi dan da yawa muna wata ribi da wannan to amma an gaya mun cewa lokacin da ya cika za mu yi hakuri kuma yau za mu tafi hutu insha Allah ta'ala sai bayan sallah idan Allah ya kai mu za mu malamin duniya sai kai mana makin cewa za mu tashi daidai nan cewa awon hanyar da kyau fi da hiliya in Allah ya ara mana lokaci bayan sallah abubuwan da muka fara daidai Allah ya ɗauki sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauki sarki ya yafe mana muna roƙon nan eh za mu yi kamar yadda nan dai mun rufe karatu amma muna da karatun talata da laraba insha Allah ranar talata akwai littafi da za mu biya wanda mun mata an buga mun buga wani hadisi ba shi ne yawa bane amma za mu karanta shi a ranar da yake da a kan matsalar azumi kamar yadda muka saba shi shekara ta ne wata riga da wadda za ta tunatar da mu ibadar azumi a yi ta a lokaci da za mu biya ranar talata a masallacin mu da ya fi da yaman radiyallahu ta'ala an sannan ba zai ka faɗa mun rage karatun nan da wani masallacin da yake kofa amma sauran gurare guda biyu ba mu rage ba na talata da larabaki wannan na talata ce ranar talata insha Allah ta'ala fatakila wanda zai rage mana shi na lokaci kawai muna roƙon Allah mu cikin zargi ya fara mana kawai ya ƙara mana lokaci ya ba mu lafiya ya zama lafiya wannan ɗauka samu Allah ya zo mu cikin lafiya masu neman ta da matsaloli da zai hankali Allah ya shirya da kuma su yi wannan kuma za su yi wannan ya mana magani zaɓi da yake ke fara wa Allah don suna yin kyakkyawa don sunan ka alƙawari ba ya bi al'ahari Allah maɗaukakin sarki Allah ka ba wa waɗanda za su yi mana wato adalci Allah ka ba wa waɗanda za su duka tausaya mana duk waɗanda za su zama alkhairi a gare ya Allah ya yi sarka ko muna ko ba wa mutum Allah ka tabbatar mana muna da Allah maɗaukakin sarki da jini da ake yin tsoro Allah ka ijiye mana Allah maɗaukakin sarki waɗanda aka zaɓa kuma Allah ka tura ta hanya wani rijiya Allah ka ba su ikon kula da wuriyar da ya kamata muna da Allah da shi da yake cewa wani ko kun da wata kuka azumi da yake ke kawo mu Allah ba mu lafiya ka ba mu ikon gotawa a cikin da kake so muna da Allah da shi da yake cewa wa mara ta lafiya ya da su kana kawar da lafiya mu da lafiya Allah inda ta lafiya za mu yi karbu mu Allah ko karbu mu iya mu da shi da mu gidan da shi Allah ko kun sai shi da yake da yawa ma sai kuma Allah ta kara mu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da suna yake cewa wa kun tsara rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ya yi mana muna roƙon Allah da suna yake cewa wa wata kalma Allah ya jiya da tsora da hanya wani rijiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba da cikin lamarin masu neman aiki da kasuwanci da sana'a da jari ana da taimake muna roƙon Allah da suna yake cewa da ko kun tsara da kuka Allah ka laɗa mana اللهم علمنا في وقائنا وارجع ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في مخافك ورضاك وجمعتك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين